نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة المصلون بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله فإن دين الإسلام مبني على ثلاثة أمور القرآن والسنة ثم اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكانت إذا عرضت حادثة أو وقعت خصومة نظر أهل الفتية من الصحابة في كتاب الله فإن لم يجدوا في القرآن ثم رجعوا إلى السنة فإن لم يجدوا ثم اجتهدوا في معرفة حكمها هذا الدين عباد الله هو الدين الله هو الدين الله الذي كلف المسلمون الأمل به وما تدمنته من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق وأنه وأن وأنه الدين الذي لا تقوم صالح الخلق إلا به ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وتركوا بعض الواجبات وارتكبوا محاذير عظيمة حتى كان العائش بينهم في بعض البلاد أو في بعض البلدان الإسلامية يعيش جو غير الإسلامي والدين الإسلامي عباد الله بحمد الله متضمن لجميع المصالح التي تدمتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة فدين الإسلام عباد الله يأمر بكل أمل صالح وينهى عن كل أمل سيء فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق فاسد إن الدين عند الله الإسلام وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الإسلام كل لا يتجزأ وأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فالله بين قلوبكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لهذا قال أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى هذه المسافة أي السير في الإسلام هي سير طويلة ذو شوكة وغبار هذا الدين عباد الله ألحقه البلايا والفتن منذ بئسة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذا مثلا وفي قرن الخامس إلى قرن التاسع الهجري لهيك هذا الدين بانهطاط العلمي وجمود الفكري الحملات السلبية الأعداء سيطروا وقتلوا كثيرا من المسلمين جاء صلاح الدين الأيوبي في معرفة الحيطين سنة 583 قريبا من فلسطين حزمهم وطردهم حتى إلى سنة 609 ثم جاء العلماء من الفقهاء والمحدثين بعد هذه المعركة جهدوا هؤلاء الغزاة وتركوا الدراسة العلمية حتى جاء الملك المظفر بن عبد الله سنة 656 سقط البغداد من أيديهم وطردوهم من بغداد سنة 657 ثم جاء فتنة تتار في سنة سبعمائة واثنين قتل المسلمين قتلا ذريعا ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلازم وتلامذته طردوهم وقتلوهم واستراح المسلمون من فتنتهم ثم سلط أهل البدع والأهواء هؤلاء يدعون الإسلام وهم سيطروا على المسلمين ثم اجتهد الشيخ الإسلامي وتلامذته في الدعوة والكتابة والتعاليمات والدعوة حتى إلى مماتهم أو انقضاء آجالهم جعل الله على المسلمين الغلبة من ثلاثة أمور الأمر الأول الأمراء المجاهدون الذين خدموا في الدين الإسلام الأمر الثاني العلماء المجاهدون الذين يكتبون شرائع الدين والدعوة والتعليمات الأمر الثالث حسن العلاقة بين الأمراء والرئية عباد الله مما نقف عليه اليوم في طلب المعيشة الحسنة هو الحسن الحسن العلاقة فيما بيننا الحسن الخلق من الناس هو صادق مع الله في سره حسن الخلق عباد الله عنوان صادق وطهارة والرمز الإكلاس في العبودية مع الله سبحانه وتعالى فلا يمكن للمؤمن مع الله في سره إلا أن يكون صالحا مع الناس هناك أقوام الذين يعملون بأمر أهل الجنة مع الناس أي في رؤية الناس وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم السيل العارم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضروا ولكن كسر قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أقول ما قال إن صوب فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna yabonsa muna jinjina zuwa gare shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna sake shaidawa bisa manzonsa babba ɗan abdullahi farin jakada bawansa ne kuma shi ne ya turo shi da musulunci game da alƙur'ani gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina wasici tare da ku cewa mu tsaya kan kiyaye dokokin Allah sirran wa alaniya domin Allah ta'ala ya umarci mu da wannan tare da al'ummatan da suka gabace mu haka nan ma'aikin Allah ya maimaita wannan cikin hadisansa masu yawa kiyaye dokokin Allah iya cikin abin da yake karawa dan adam kusanci ga Allah bayan nan ya uwana cikin addini yau muna 24 kenan ga watan biyun musulunci hijira na da shekara 1443 kutubar mu ta yau tana tattaunawa ne game da waiwaye adan tafiya kamar yadda masu hausa suke cewa game da shi kansa wannan addinin namu wanda muke rayuwa a cikinsa ko muke fatan Allah ya karɓi ranmu a cikinsa waiwaye adan baya cikinsa iya ƙarawa masu himma himma kuma iya ƙarawa kasalallu azma wajen su san irin magabata irin abubuwan da suka yi domin tsayuwar addinin ba bacci suka yi ba ba shan taskewa suka yi ba ba ruɗuwa da duniya suka yi ba ba buri ba ne a gabansu fal cikinsu na duniya a'a sun tsaya sun yi aiki matuƙar iyawarsu har addinin ya zo irin yadda muka same shi to mu ma ƙalubale kanmu ko challenging gare mu me za mu yi wani irin riko za mu yi masa wanda in mun kauce mun bar wannan doro na duniya wanda za su biyo mu da wani irin harshe za su yi magana a kanmu za su kwatanta irin abin da muke kwatanta a magabatanmu ko kasalancin namu da son duniya ya mamaye rayuwarmu ba wani ɗigo na alkhairi da za mu bar wannan addini wanda kowa ya kamata yi wa kansa wannan tambaya da kuma bincike me kake yi me kasa ɗan barbari domin na bayanka su yabe ka da kyakkyawa irin yadda rubutu ya nuna cewa magabata ba baki suka yi ba sun rabu da duniya da abin da ke cikinta sun rabu da jin daɗin ma rayuwarsu a kan su tsayar da wannan addini domin magabata 'yan baya su ribace shi to irin wannan yana da kyau ga dukkan musulmi ya dinga waiwayawa baya ya ga irin yadda addinin ya taho cikin kura cikin ƙayoyi cikin tashin hankali cikin musifu kala-kala wanda suka rike har zuwa Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu wanda kuma wannan shine faɗin Allah da yake cewa wa abudu rabbaka hatta ya ta yaqin ka yi ƙoƙarin yi wa ubangijinka bauta har tabbas ta riske ka shine mutuwa kar ka yadda ka ɗage ƙafa kar ka yadda wani abu ya ruɗe ka a ce a rayuwarka completely ba wani abu da kake saran barwa addini wannan hasara ta kai hasara duk inda kake a rayuwa musulunci iya buƙatar ka kai ɗan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai lebura ne kai wane ne ke mace ce kai namiji ne musulunci gaba ɗaya yana buƙatar mu Allah ta'ala yana cewa kullun ya amalu ala shakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila kowa ya je ya aiki wa addini bisa irin damar da Allah ya bashi Allah ta'ala shine a rabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila ya san wane ne akan turbar daidai Allah ta'ala ya samu na hanyar daidai mu sani cewa wannan addini ya ƴan uwa an gina shi kan ginshiƙai guda uku lokacin sahabbai amma lokacin ma'aikin Allah addini an gina shi kan ginshiƙi guda biyu ne alƙur'an wa sunna da sahabbai suka zo sai fahimta ta ƙaru aka samu ƙarin nukuta guda ɗaya shine shine ijtihadu sahaba musulunci ya ginu kan wannan abubuwa a lokacin da sahabbai suka rayu har zuwa tabi'ai alƙur'ani sunna sannan fahimtar sahabbai ga wannan nassin na alkurani ko ga nassin hadisin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan wani abu ya bujiro musu ko wata waƙi'a ta faru to suna duba zuwa ga malamai masu fatawa cikin sahabbai a yi duba zuwa ga alkur'ani idan ba a samu hukuncin ba sai su koma zuwa ga sunna idan ba a samu hukuncin ba sai su koma zuwa ga ijtihadin sahabbai irin abin da suka irin fahimtar su sai ya dora duniyar musulunci akan wannan hukunci kuma hatta Allah ta'ala ya da wannan hukunci mu sani ya bayin Allah masu albarka wannan addini addinin Allah ne wanda ya kallafa wa musulmi aiki da shi musulmai gaba daya mazanmu da mata ba wanda aka ɗage wa kafa akan aiki da addinin musulunci musulunci ya kunshi abubuwa masu albarka na hikimomi da kuma rahama jinƙai jinƙai daga Allah kuma da jinƙan da yake bayuwa a tsakaninmu a matsayinmu na 'ya'yan wannan addini wa masalihul khalq ko musulunci ya kunshi maslahar halittu gaba ɗaya har dabbobi har aljanu har abin ma da baka sani ba musulunci ya kula ya bashi maslaha a wannan rayuwa ta duniya wa dar'ul mafasid musulunci ya zo duk wata barna da abin da zai dagula wa al'umma hankali musulunci ya ture shi hatta abinci da abin sha har in bai dace da rayuwar ɗan adam ba to musulunci ya haramta shi hatta magana da za su zabarwa da ɗan adam mutuncinsa musulunci ya yi waje da ita hatta kaya da za su zubarwa mutum musulmi kimarsa da mutuncinsa cikin maza ko mata musulunci ya yi waje da su duk wani abu zai kama maslaha da mutunci da rayuwa mai kyau to wannan addini ya riga ya mata najinsa duk wani abu da zai kyaran ma da kima da mutunci to wannan musuluncin ya haska da torchlight akan mu gane illarsa mu guje shi mu sani ya uwa addinin musulunci duk wanda ya yi mu'amala da shi mu'amala ta karatu ya fahimci alkur'ani ya fahimci sunna to zai gane cewa lalle ilalla addinin musulunci to addini ne da dukkan rayuwa ba ta tsayawa sai da shi hatta rayuwar waɗanda ba musulmi ba ba ta daɗi suna rayuwa cikin bagamniya domin su rasa abu ɗaya ne tauhidi da tsayawa kan dokokin Allah ya gaskata irin abin da malamai suke faɗa shekaru bakwai zuwa takwas baya akwai lajana da aka yi ta duniya ta manya-manyan duniya wanda yahudawa da wanda ba musulmai ba sun fi yawa wanda aka yi wannan taro a ƙasar amerika ake tattauna duniya ta cika da rikici wace hanya za a bi a sassauta irin rikicin da ke cikin wannan duniya wani ba yahude mutum palestine ya tashi yake cewa shi a tasa shawarar wannan manzon da aka haife shi a maka ya yi hijira ya koma madina to da iyanan cikin minti ɗaya zai faɗi magana da za ta kawo maslaha ga duniya gaba ɗaya arne ne bai hude domin ya yi bincike ya yi karatu game da rayuwar manzon allah da tarihinsa ya gane maslahar duniya duka idan ya yi magana ɗaya magana ta riga ta ƙare to amma mu musulmai muna ina maganganun manzon allah da sirarsa da mu'amalarsa gaba ɗaya mun ajiye su a gefe babu kokarin karantawa kuma Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana akwai abin koyi mai kyau gare ku a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shakka musulmi rayuwa ba ta tsayuwa in ba a tsaye da addini cikin ta ba in ma ta tsayun to tsayuwa ce irin tsayuwar gwamen jaki tsayuwa mara tabba tsayuwa mara daɗi wala yan bagi an naqisal islam mu musulman yau baya halatta baya kamata mu yi kiyasi wa wannan addini a yau da abin da wa'ansu musulman suke kansa a yau kar ka kwatanta addini da aikin da wa'ansu daga cikin musulmai suke yi domin addini babu abin da ya bari manzon Allah ya ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin duk wanda ya afka to ya san abin da ya afkawa kar ka dinga kwatanta addini kana kokarin rushe addinin dan aikin wa'ansu tsiraru daga cikin 'ya'yan addinin wanda kuma ba addinin bane ya ba su dama su aikata wancan aiki da yawa daga cikin musulman yau sun wuce gona da iri a wa'ansu dokokin da Allah ya ba su wa'ansu kuma sun taƙaitu sun yi kasala matukar kasala akan dokokin da addini ya ɗora musu wa'ansu kuma hatta wajiban da Allah ya ɗora wa musulmai wa'ansu sun yi watsi da shi wa'ansu sun riƙi abubuwan da Allah ya ce akwai magana akwai haramci a kansu wa'ansu da yawa daga cikin musulmai sun riƙe suna yi irin rayuwar da ake fama da ita yau kenan abu haramun ne nassin alƙur'ani ya tabbatar nassin hadisi ya tabbatar malamai sun yi bayani amma sai ga musulmin yau sun ca akan wani al'amari wannan ba yanda za a yi a ce ko musulunci ya koyar da wannan mu shiga irin mu'amalar mu ta yau musamman harkar kuɗi ko harkar neman mukami irin yadda musulmai da yawa suka ajiye maganar musulunci suka fakata a gefe suka yadda su musulmai ne a suna su musulmai ne a riga amma a aƙida da mu'amala sun ajiye musuluncin an shiga ɓagamniya an kama hanyar da ba za ta kai ka tudun mun tsira ba kai dole duniya kake nema kudi kake nema kai dole mukami kake nema girma kake nema kuma duk za ka yi ka tara amma cikin hikimar Allah sai rike ajali a gunsa ba wanda ya isa ya karawa kansa sakan ɗaya a rayuwar nan babu shi saboda ka mu dinga tunawa da wannan duk abin da za mu yi mu dinga gwada shi da addini addini ya ce a nemi dukiya addini ya ce a nemi mulki addini ya ce a nemi rufin asiri to sai ka bi tsarin da addini ya koyar sai ka nemi wannan hani'an mari'a sai ka zauna lafiya duniya kuma ka zauna lafiya duniya lafiya a lahira amma ka sake ka sauka daga turbar addini to babu shakka za ka gane rayuwarka ta duniya ba ta da amfani mu sani ya uwa har wa'ansu daga cikin musulman yau in ka ga rayuwarsu kai ka ce ba a ƙasar da musulunci yake magana suke rayuwa ba idan harka ce ta kaba'irai yanzu sai wanda idan ka ko kunnen ka je ma abun ya riga ya lalace harkar haram abinda Allah ya haramta yanzu ba a gudarsa harkar zinace zinace da yara ƙanana ta fantsomu a cikin musulmai da ungoyinsu harkar liwatsi harkar tsafi harkar zogun bokaye wannan kaba'ira ne wanda duk wanda ya mutu iya wannan to ya shirya kamu a gun Allah domin kaba'ira Allah baya barin ta matakar ba a tuba an daina ba mutu ba zunubi ne wanda sai Allah ta'ala ya hukunci a kansa a gobe alkiyama to da yawa daga cikin musulman yau sun kifa kai sun kifa fiska akan kaba'ir zunub waiwaye ma ba sa yi idan kana faɗa wani Allah wallahi sai ɗauka ta tsune kake yi domin zuciyarsa ta kife an samu inkisa ilqal irin su ne taba Allahu ala qulubihim su ne rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zuciyar ta yi inkisa ta juya alkhairi ya koma shari shari kuma ya zo mata alkhairi masani ya uwana masu albarka addinin musulunci cikin godiyar Allah ya kunshi masalahohi na al'umma wanda dukkan wani addini da ya zo a baya to musulunci ya kumshe dukkan alkhairan da ya zo da shi ya kara kuma da nasa kuma addini ya dace likulli zamanin wa makan wa umma shi wannan addini ya dace da kowane zamani kuma ya dace da kowane gu kuma ya dace da kowace al'umma mu duba alqur'ani misali kawai an gama wahayi sama da shekara 1400 da na abu a yau bayan shekara 1400 da wani abu idan aka karanta ma wata aya aka fassara ma ita sai ka ji kamar yau Allah ya sauke ayar domin ta yi daidai da kai ta yi daidai da aikin da kake aikatawa ta yi daidai da garinku ta yi daidai da mu'amalarku kuma ita wannan duniya da za ta ke kai shekara biliyan a gaba idan an karanta wata ayar a lokacin za ka ji tamkar a lokacin Allah ya saukar da ita saboda ka shi addinin musulunci ya dace salihan li kulli zamanin wa makan mu sani ya uwa addinin musulunci iya umarni da dukkan wani aiki na alkhairi dukkan aikin alkhairi addini ya bada umarni a kansa kuma ya yi hani akan dukkan wani aiki mummuna musulunci ya yi tsawo a kansa mu sani ya uwa musulunci ya bada doka mutum ya tsaya da halaye masu kyau ya amuru bi kulli khulqin fadil ka zama mai amana mai gaskiya mai tausasa magana mai tausayi mai jin kai mai girmamawa mai daukan kaddara musulunci ya koyar da wannan wayanna an kulli kulkin safil dukkan wani hali da zai sa darajar ka ta zube musulunci ya riga ya bayani a kansa Allah ta'ala yana cewa inna dina inda Allahil islam addini abun Allah shi da musulunci duk wanda ya je kiyama da wani musulunci Allah ta'ala ba shi karba masa kuma zai zamto cikin hasararrun mutane musulunci gudun kulallen abu ne ba a raba shi ba ka cewa ka raba kafa 50-50 ko 30-70 ba a yi wa musulunci wannan duka ake shiga udukulu fi silmi kafa wala tattabi'u kudwatin shaitan musulunci duka ne shi yasa Allah ke zargin masu raba kafa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd shin za ku ce kun yadda da nan da nan amma can bangaren ba ku yadda da shi ba duk wanda yake da irin wannan abin da zai sami ya kizmin fil hayati duniya Allah ya ce ku yi riko da wannan addini gaba daya kar ku rarraba a wata ayin yake cewa a yau addinin ku ya cika a hajin ban kwana kafin wafatin manzon Allah da kwana 83 kamar da malamai suke faɗa addini ya cika ni'ima ta ta cika gare ku na yardar muku da musulunci shine addini wa raditu lakumul islam dina Allah ya ce na yarda na amince dukkan halitta ta su yi addinin musulunci haka Allah ya bada doka duk wanda yake kuma zai haɗu da Allah a gobe alkiyama saboda haka Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani Allah ta'ala ya masa rama ke cewa wannan tafiya ma'ana tafiyar mu cikin addini yake cewa tafiya ce mai sarƙaƙiya kuma tafiya ce doguwa hanya ce mai cike da kaya da kwazazzabai da ramuka yake cewa mu fatan mu mu mutu akan hanyar ba sai mun karshen ta ba wannan magabata masu tawadu kenan irin aikin da suke wa addini amma fatansu su mutu kan addinin ya yi daidai da imamu ahmad dan hanbal dab da ajalinsa sai ɗansa abdullahi bin ahmad bin hanbal yake cewa ya ji mahaifinsa yana cewa hattal ana hattal ana hattal an da ya su mai farfado sai ɗan gidan imamu ahmad dan hanbal yake tambayarsa baba ɗazu na ji kana magana kai kaɗai amma ban ga da wanda kuke magana ba sai ke cewa iblis ne ya leko ta katanga yake cewa na jauta minni ya bar hambal amadu dan hambal ka tsira ka kubuta daga gare ni gashi ajalinka ya matso ban samu riba akan ka ba sai ke ce hatta al'ana har yanzu har yanzu ban tsira ba in ba Allah ya karɓi rayuwata da imani ba to ban kubuta daga tarkon ka ba wannan ikilasi kenan wannan kuma tawazi'u kenan ba irin rayuwar mu na yanzu ba cika baki da kirari ya mana yawa amma agun aiki kuma an neme mu a rasa agun ikilasi agun tawabi'u ba ka ganin mu sai agun gwada kai da kiranta kai ni na wasa malamina kai ka wasa malaminka addinin ya zama kamar siyasa kowa ya hau min bari illa yi wa kungiyarsa kirari ko yi wa malaminsa kirari amma ya manta da wanda ya haifi malamin ya manta da wanda ya haifi kungiyar shine addinin musulunci duk mun manta da wannan mun riga mun ajiye koyarwar 'yan baya mun riƙe son zuciya da irin abin da muke gani shi zai kai mu tudun mun tsira shi yasa tasku da ƙalubale ya mana yawa gidajenmu unguwanninmu baraka ta bayyana mun kasa zama mu ɗinki ballatana mu ko waɗanda ba musulmai ba su musulunta matsalar mu kawo mata fi karfin mu a yanzu ba ma iya warkar min ɗinta ballatana matsalar wadda ba mu ba to musulunci a dunkule ki bayar rabuwa mu sani ya bayan Allah wannan addini na musulunci ya haɗu da ƙalubale masu yawa tun lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau dinnan da muke magana musulunci bai rabu da kalubale ba misali idan muka yawaye baya karni na biyar zuwa na tara musulunci ya haɗu da inhidatul ilimi wal jumudul fikri a lokacin da awama sai da aka daina rubuce rubuce ma sai da aka daina domin bala'i na makiya an sanya musulunci a gaba hamalatu surbiyya mayakan masu bautar cross da makiya addini sun samu saidara sun kace dewa daga cikin musulmai da shugabanninsu sai da ta kai ta kawo karatun addini ma da yinsa ana kokarin kare kai da ta kai ta kai ana cikin wannan tsarin sai salahuddin al-ayubi ya zo Allah ya jeho shi hijira na da shekara 583 a dab da Falastin ta yanzu Allah ya bashi nasara kan hamalatu sulbiya ya yaƙe su da mabiyansa aka rushe su har zuwa shekara ta 690 daidai daga nan malamai suka dawo suka fara farfadowa wajen rubuce-rubuce da rubucin hadisai da abin da ya kama da wannan sannan ko bayan wannan sai wa'ansu makiya addinin suka shigo cikin addinin suka disha shi hasken da ya fara faruwa har al-malik al-muzaffar bin abdullah ya zo a shekara ta 656 Allah ya taimake shi har sun kwace bagadad ɗaya daga cikin garuruwa manya a musulunci bagadad ta zauna hannun makiyan addini kafirai al-muzaffar ya yi ƙoƙarin kwato bagadad da sauran garuruwa da musulunci waɗanda suke hannun arna a wancan lokaci daga nan ya kore su daga bagadad a shekarar hijira 675 bayan nan sai fitnatu tatar wa'ansu makiya addini wanda a lokacin shekul islam ya fara bayyana shekul islam da ɗalibansa suka ajiye da'awa da karatu suka shiga yaƙi a lokacin imamu zahabi yake cewa iya ɗan shekara goma sha bakwai amma da shi ake fita wannan rigima da shi ake fita wannan yaƙi an ajiye rubutun hadisai da fiƙihu da waye an je ana ta kai ta kai domin kar a wayi gari a rasa ina addinin maki a cikin mutane suka ba da rayuwarsu suka ba da dukiyarsu akan su tsare wa addinin musulunci a su tsare masa mutuncinsa to waɗannan irin aikin da suke shekul islam ya zo ya kori waɗannan tatar ɗin ya yaƙe su allah ya bashi nasara musulmi suka samu sauƙi daga fitina sannan kuma bayan wannan sai kuma yan bidi'a da yan san zuciya suka cika addinin wanda shekul islam a cikinsu ya rayu a cikinsu ya samu kalubale har zuwa ya mutu a cikin kurkuku yan bidi'a da masu bin san zuciya suna da'awar musulunci a zahiri amma a batininsu ba musulunci ba ne ya yaƙe su da almajiransa sannan suka ci gaba da da'awa da ta'alimat har zuwa ƙarshen rayuwarsu ko lokacin da Allah ta'ala ya ba masu kwanan su ya ƙare musulmai sun samu galaba a wancan lokaci yadda malamai suke rubuta ƙarƙashin abubuwa guda uku ya uwa na farko akwai shugabanni jajirtattu shugabanni tsayayyu wanda addini ne a gabansu kawai ba tarin dukiya ba ba nuna ƙarfin mulki ba abin da ya dame su addini to wannan gaba ta ɗaya kenan wajen samun nasarar musulmai a wancan lokaci abu na biyu malamai masu ƙoƙari wajen rubuce-rubuce da da'awa da karantar da al'umma zallar addinin musulunci abu na uku kyakkyawar mu'amala a gun 'ya'yan musulunci waɗannan abubuwa guda uku shine bai musulmai nasara shugabanni tsayayyu malamai masu ƙoƙari kuma kyakkyawar alaƙa a 'ya'yan musuluncin akwai kyakkyawar alaƙa da fahimta ya'yan uwana masu albarka idan har muna so rayuwar mu ta yau bala'in da muke ciki ya sassauta irin ƙalubalen da addinin yake fuskanta mu samu sauƙi da afuwa to sai mun dawo mun hangi magabata mai suka yi sai shugabanninmu sun yi ƙoƙarin tsayuwa su gane in sun mutu sai Allah ya tambaye su da damar da Allah ya ba su a matsayinsu na musulmai sun mala tutsalun na yawma izin alin na'im sai Allah ya tambaye kowa bisa ni'imar da Allah ya bashi ka kwana ka sani cewa kai musulmi ne Allah ya turo ma dokoki da ka'idoji ya turo ma manzo ya bar ma littafi to ba a banza Allah ma wannan ba duk damar da ka samu shakan numfashi da fita buɗewan ido da rufewa to sai Allah ya ma tambaya akan wannan agoba alkiyama tunda ya ce wa in taquddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imar da Allah ya muku ba ku iya kirge ta kuma ya ce la tusalunna yawma izin an na'im sai ya mana tambaya a dukkan ni'imar da ita Allah ta'ala ya ba mu ita amma na mai masu kokari masu da'awa da rubuce rubuce masu gudun duniya masu zuhudu masu tawabi'u wanda addinin ne ya dame su ba duniya ba to samun su cikin al'umma zai sa al'umma su cicciba su yi sama su fita daga irin wani halin da suke ciki domin abdullahi dan abbas yana cewa da'awa da karantar da al'umma alqur'ani da sunna to iya disashe wani bala'in da Allah ya turo mana ba dan wannan ɗaiɗaikun abubuwan da kuke ji ba arena arenan wallahi da bala'in da Allah zai turo mana ba za mu iya ɗauke shi ba amma sanadiyar can ana da'awa can ana da'awa can ana karantarwa to albarkacin wannan iya ɗan dishashe kai kaifin fishin Allah a cikin al'umma amma ai shiru ba ƙalar lahu ba ƙalar rasul ba koyar da yara alkur'ani da mata to babu shakka wallahi ba mu isa mu ɗauke wannan bala'in ba duk abin da muke ciki a yanzu akwai dama dama akwai sauki sauki mu sani yan uwa mu kyautata alaka wa junanmu husnul alaka mu yi mu'amala ta gaskiya manya su tausaya wa ƙanana ƙanana su girmama manya ‘ya'ya su bi mahaifansu mata su bi aure yara su yi amana ga shugabanninsu da iyayen gidansu kowa ya san kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi in an je kiyama ba malami kadai Allah zai tambaya ba a'a Allah ta'ala iya cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin waɗanda aka tura musu sai an tambaye su hatta manzannin ma sai an tambaye su mu gyara alaka sai malamai suke cewa duk mutumin da yake da kyakkyawar alaka da mutane to akwai abin da suka ce huwa sadiqun ma Allah fi sirri duk mutumin da al'umma suke yaban halinsa to iya da wani boyayyen alkawari tsakaninsa da Allah dan Allah baya barin mutumin banza a yabe shi domin manzon Allah ya ce antum shuhada Allah alal ard duk al'ummar da suke yaban wane yaban ko ba akan idonsa ba alkairansa to akwai sirru na imani tsakanin wannan bawan Allah da Allah subhanahu wataala ka shiga cikin layin da al'umma za su ke ban alkhairi a kanka domin akwai wata alaƙa mai ƙarfi tsakaninka da Allah mabuwayi gagar misali abu na biyu duk wanda ya kyautata halayyarsa to unwanun asirki wa tahara duk mutumin da yake iya da kyakkyawar mu'amala da yan uwa ba a kuka da shi a mu'amalarsa mafi yawa ana yabonsa to iya da gaskiyar imani kuma iya da tsarkin zuciya kuma ramzun fil ikilas iya da kyakkyawar alama a cikin ikilasi wajen bautar Allah subhanahu wataala abna uku fala yumkin lil mu'min ma Allah fi sirrihi an yakuna salihan ma nas duk mu'minin da yake iya da kyakkyawar alaka da Allah ubangijinsa to kuma Allah zai sa ya zama mutumin kirki cikin mutane mutumin banza baya zama mutumin kirkin da al'umma suke bansa ba zai yiwu ba ko da mutum ka gan shi iya aikin ibada a zahiri amma kuma a iya da mummunar mu'amala da mutane to wannan mutumin ba mutumin kirki ba ne domin malamai suna cewa akwai mutanen da allazina ya'maluna bi ahli aljanna ma'an nas aikin yan aljanna suke yi amma idan mutane ne kawai amma Allah ta'ala bai karbe shi ba domin mummunar halayyarsu da mutane Allah ta'ala yana cewa mu sani akwai wata alƙarya tana cikin nutsuwa aminatan mutuma'inna a nutsa take cikin kwanciyar hankali ya ati ya rizqu haraga da min kulli makan arzikin ta iya zuwa mata ainihin fi kulli makan a kowane bigire to fa kafara da biyan umillah sai suka yi wa Allah butulci kamar irin rayuwar da muke ciki a yanzu kenan butulci a gun musulmai yayi yawa hatta Allah ma a wani lokacin ba ma ladabi wajen masa magana da galasi da butulci to wannan zai sa Allah ya dinga ɗanɗana mana azaba Allah ba zai bari ba faka farar bi an umillah fa za qala li basul ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un ga yunwa ga tsada ga bala'in hauhawar farashi a da a shekara goma wani katan ɗin ba zai ƙara naira ɗari ba a shekara goma amma a cikin sati katan na indomi ko taliya sai ƙara ɗari biyar a sati guda ɗaya kawai a banza Allah yake wannan mu bincike mu mara inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai sauko ya canja mana ba sai mun canja cin amanar mu yayi yawa ƙaryar ku ta yawa hassada da girman kai sun yawa in ba mu dawo mun gyara ba wallahi bala'in ba zai kasa ba mu dawo mu gyara sai Allah ta'ala ya gyara mana aya ta biyu Allah ta'ala iya cewa akwai wata alƙarya a saba fi maskanihim aya a cikin guraben zaman su akwai aya jannata ne an yaminu wa shimal suna da lambuna gefen su dama da hagu Allah ke cewa kulu min rizqi rabbikum washkurula ku ci daga arzikin Allah ku gode masa Allah da kansa ke cewa baldatun ba gari ne mai dadin zama ba abin da zaka nema ka rasa wa rabbul ghafur ga su da Allah mai yawan gafara suna cikin wannan rayuwa mai kyau Allah ce fa a'radu ke suka bijirewa Allah suka ibin addini fa arsalna alaihim siral arimi sai Allah ya tosu turo musu da iska ta bala'i da tsadar abubuwa da wahalar rayuwa to bijirewa Allah da sauka daga cikin hanyar addinin Allah iya haifarwa da musulmai wannan bala'i abu na ƙarshe in bala'i ya zo irin wannan tawaduwa ake yi ana mayarwa da Allah al'amuransa ne ba wayo ba dabara ake yi ba Allah yana cewa falaula iz ja'ahum ba suna tadarrau ina ma dai a ce lokacin da bala'i ya zai ke musu sun kaskantar da kansu sun duba ina ce mafita amma walakin kasar qulubuhum wannan aya ta yi daidai da wannan zamanin duk da bala'in da ake ciki zukatan al'umma da yawa abushe suke mu'amala ta haɗa ku da wani kai kallo duk da wannan wa'azin da Allah yake mana amma wallahi su matallahi zukatan wa'ansu ne da kasan dutsiya ka take ba su da tausayi ko kaɗan ba su da jin kai to Allah idan ya jarrabe ku tawadu ake yi kaskantar da kai ake yi ba kekashewar zuciya ake yi ba Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon gyara abin da ya ɓace na rayuwar mu dukkan abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ya damu da shi duk kuma halayyar mu da ta ruguje Allah ta'ala ya farfado mu da ita akwai sakonin addu'o'i musamman wannan gari namu yau shekara 25 da samun jiha malamai shugabanninmu da sauran jami'an gwamnati suna cewa a sa wannan gari namu a cikin addu'a akan Allah ta'ala ya ƙara mana alkhairi a wannan gari kuma ya ƙara zaunar da mu lafiya ya ƙara haɗa kanmu akan alkitabu sunna ya ƙara haɗa kanmu kan jawowa garin alkhairai ta ko'ina kuma Allah ta'ala ya raba mu da musifa da faɗa cikin gida da abin da zai fi ƙarfinmu ya Allah to muna addu'a Allah ta'ala ya maimaita mana alkhairi wannan shekaru da aka yi na baya Allah ya sa na gaban su fi su alkhairi shugabanninmu Allah ta'ala ya riko da hannayensu ya ba su ikon yin gaskiya da adalci ita ƙasar an ce ta shekara 61 ita ma da samun yancin kanta to muna addu'a ga wannan ƙasa tamu ita ma Allah ta'ala ya mata albarka abin da ya ɓaci da abin da yake zama ƙalubale a ƙasar bai fi ƙarfin Allah ba cikin lahaza guda Allah zai iya gyarawa to Allah ta'ala muna roƙon ka gyara mana duk abin da ya ɓaci na fitintinu da ƙabilanci da ba bakera da rubuta ciki cikin dukiyar al'umma to muna addu'an Allah ta'ala ka fahimtar da su gaskiya su daina Allah ka dama da ni'imar mu da kwanciyar hankali da zaman lafiyar mu ya Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya garuruwan musulmai gaba daya Allah ya saukar mana da arziki da albarka dukkan fitina Allah ta'ala ya yi mana daga ita muna roƙon Allah ta'ala damunar mu Allah ya sanya mata albarka duk abin da muke nema a gun Allah Allah ta'ala ya taimake mu kai shi abin da ya doso mu na bala'i kuma Allah ta'ala ya tsare mu duk masu taimakon addinin Allah a duk inda suke Allah ta'ala ya taimake su masu yin addinin Allah zagon kasa a duk inda suke Allah ta'ala kai man maganin su Allah ta'ala ka taimake mu ka samu lafiya mu gama lafiya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن